بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين na nawa ne za a tashi na sha biyu daga cikin ladubba na ɗalibin ilimi daga cikin ladubba na ɗalibin ilimi al'iradu anil haishati kau da kai kau da kai game da dukkan wata kwaramniya da hayaniya a tasawuni min lagad wal haishat mutum ya ka ɗalibin ilimi ya kare kanshi game da kurakurai da kwaramniya fa innal ta hatar lagar don saboda kurakurai suna ƙarƙashin kwaramniya wa haza na fi adabul ɗalib wannan kuma ya ci karo adabul ɗalib ya ci karo da ladabi na ɗaukan ilimi wa min latifu ma yustahar huna ma zakaru sahibu lusid fi udaba'i shankit daga cikin abu mai taushi mai daɗi da za a halarto shine abin da mai littafin alwasid fi udaba'i shankit cikin malaman adabi na shankit wa anhu daga gare shi cikin mu'jamul ma'ajim ya ce annahu wa ka'ani za'un baina ne. an samu wani rikici da jayayya ya haɗu tsakanin wasu kabila guda biyu fasa'at bainahuma kabila ukhra fi sulhi sai wata kabila guda ta uku ta shiga tsakanin su dan ta yi sulhu fataradau bi hukumi shari'a suka yarda da hukuncin shari'a wa hakka mu alimin suka sa wani malami ya zama mai hukunci tsakanin su fastazhara qatala arba'atin min qabilatin bi arba'atin qutlu min al-qabila al-ukhra sai ya bayyana cewa daga sun yarda daga wasu wancan kabila an kashe mutum hudu su ma a kashe hudu daga cikin wa'ancan faƙala shehu baba ahmad bin ahmad sai shehu babu bin ahmad ya ce misul haza la kisasa fi irin wannan babu kisasi a cikin shi faƙala alƙadi sai alƙali ya ce inna haza la yujir fi kitabin wannan ba a same shi ba cikin wani littafi faƙala sai ce ballam ya khalu minhu kitab ya ce bari ni kuma in ka babu littafin da babu shi faƙalar ƙadi sai ƙadi ce hazal kamus wannan gashi kamus ne yani an ne kulu fi umumi kitabin yana shiga cikin littahi da sunan shi dai littahi din da ka ce babu littahin da babu wannan hukuncin to ga kamus a hudo mana shi a ciki fatanawar sahibu tarjama al kamus sai shi wancan malamin da aka bada tarihi sai ya ɗauko kamusin nan wa awwalu ma waqa nazaruhu alai farkon abinda idan shi ya gani akai cikin kamusi ne ce wal haisha al fitna Haisha ita ce fitina wa Ummu Jubain da kuma Ummu Jubain wa laysa fil hashiyati qiwadun yace cikin abin nan fitina babu babu sakayya yaƙe yaƙe na fitina babu sakayya kaga a cikin kamus gin ne amma yana leƙawa ga magana amsa wajen fassara me ake ma'ana da alhaisha ita ce fitina kuma ga sunanta Ummu Jubain ce wa laysa fil hashiyati qiwadun babu sakayya a yaƙi na fitina in an ce wancan kabila da kabila sun tara rikici da hayaniya yan wancan kabila sun kashe ma wancan mutum biyu ko mutum uku in aka yi sulhu ba a ce kuma sai an kamo naku an kashe fil qatili fil fitnati la yudra qatilu ma'ana wanda aka kashe cikin fitina wanda ba a ma san wa zai kashe shi ba fata ajaban nas min ha misal hadha al mutane suka yi mamaki game da wannan halarta wa fi zalika al mawqif al haraj cikin wannan matsaya wadda take mai kunci mai tsanani mai wahala shikenan a takaice a cikin kamus ya ba su hukunci ya rarrabe musu garrama na goma sha uku attahalli bin rifki ɗalibin ilimi ya ƙawatu ya yi ado da bi da sannu da sassauci ilta zama rifki firƙau ka lazumci sassauta a cikin magana mujtaniban alkalimar jafiya ka nisanci kalma ta wauta fa innal khidabal layyin dan saboda magana mai daɗi mai tabshi ya ta'allafu nushuzin nashiza yana jayo hankalin rayuka masu san masu kaushin halima ko mun kaushin halin zuciyar mutum idan ana mishi magana mai tabshi to zai zamana ya sassabto fir'auna ne ba mafi wannan gare shi ba mafi tsaurin kai wanda ya ce shi ne ma Allah amma Allah ce ma annabi Musa ku kula lahu qawlan layyinan saboda yadda magana mai taushi take da tasiri wa adillaj kitabu suna fi hada mutakasira dalilan littafi qur'ani da sunna cikin wannan suna da yawa sosai na sha hudu a ta'ammulu tunani التهلي بالتأمل يأي أدو دا تناني فإن من تأمل أدرك دو wanda yake tunani kahin yayi abu zai riski da abin da yake nema wakila wasu malamai suka ce ta'ammal ka yi tunani to da rik zaka riski abin da kake nema kada ya zama na abu daga ya zo maka zaka haɗa shi ka tsaya ka yi zurfafa tunani ka yi hange da kallon nesa wa alaihi alkan wannan ne fata ammal inda takallum ka yi tunani in zaka yi magana bima za ta takallam da mi zaka ce wa ma hiya a'idatu kuma me zai komo biyu biyu bayan wannan abin da zaka faɗa ne wa taharraz fil ibara kuma ka kiyaye wajen ibara kalmomin da zaka faɗa wal ada da bai ka wannan magana duna ta'annitin ba tare da ta'annuti ba au tahazulukun ko kuma da neman wuce gona da iri magana da ta yi tuntuɓi wa ta'ammala inda muzakara ka yi tunani wajen muzakara kai ka tsara alƙaribul munasib yaya zaka zaɓi abun juyawa wanda ya dace da ma'anar murad ga ma'anar da kake so ka faɗa ko da kana so ka faɗi gaskiya ko kana so ka gaya ma wani abin da yake ba yayi ba daidai ba to kalmomin da zaka faɗa ka yi tunanin wanda zaka faɗa wanda zai ja hankalin shi وتأمل عند سؤال سائل كيف تفهم السؤال تتفهم السؤال wajen wani in ya tambaye ka kai tunani yaya zaka nemi fahimtar tambayar shi ala wajihi akan huskar shi hatta ya tambaye wajhani kar ta dau huska biyu ko da ya tambaye ka wani jahili akan wata mas'ala ka tambaye shi ka tabbatar da me yake nihi da tambayar shi asabatu wa tathabbut tabbatuwa da kuma bin bin kwab tahallabi sabati ka yi ado ka yi ƙawa da tabbatuwa kada ya zamana ka fara ka bari ka fara ka bari cikin neman ilimi wata tabbuta da kuma tabbatarwa la su yaman fil mulimmati balle cikin wasu abubuwa wanda suke masu girma wal muhimmat da abubuwa masu muhimmanci wa minhu daga ciki asabur wa sabati fi talaqi haƙuri da tabbatuwa wajen ɗaukan ilimi wa ɗayyu sa'ati fi ɗalib da kuma naɗe sa'o'i cikin neman ilimi alal ashiyahu wajen malamai fa inna man sabata nabata na ana cewa wanda ya tabbata to zai tsoro man sabata nabata duk wanda ya tabbata zai tsoro sai alfasul sani kaifiyatu talab wa talaki yadda ake neman ilimi da kuma ɗaukar shi wajen malamai na sha shidda kaifiyatu talab maratibuhu eh yadda ake neman ilimi da kuma matakin shi mallam yutqin al-usula usula wanda bai kware ma usul ba hurimal usul an haramta mishi saduwa har abada har abada ba zai zama malami ba wanda ba usul ba zai dauka in cikin tafsiri ne in cikin fiqhu ne in cikin menene ne ya zama cikin nahawu ne ya zama na usul kin kake rikewa da asali da ka'idodi da aka sa matukar baka har da ce su to har abada ba zaka zama malami ba wa man rama da ima jumlatan duk wanda ke neman ilimi jumla guda zahaba anhu jumla a jumla zai tahiya bar shi ka kwashi diyawa kai ta kwasar diyawa kana tunanin da haka nan zaka tara to ka kwashi diyawa kuma ka rasa duka amma inda kaɗan kaɗan ne zaka zama ya tabbata wakila wasu ka ce aidan izdihamul ilm fi sami madallatul fahami tattaruwa ilimi ilimi yayi cincirundo a cikin jin mutum to madallatul fahami yana batar da fahimta ya zama ya kwashi diyawa ya kwashi diyawa to zai sa gaba ɗaya ma ya rasa wa alaihi a nan gurin fala budda mina tasiri wa tasiri ba makawa mutum ya nemi asalin ilimi wa tasisi da kuma fandashon li kulli fannin ga kowane ilimi ta dulubu da kake nema ka nemi asalin shi da usulin shi bi dabdi aslihi ka har da ce asalin shi wa muktasaruhu ala shaykhin mudkin da kuma takaitattun litattawan shi a wajen wani malami kwararre la bi tahsili zati ba wai ka nemi ilimi da karan kanka ba wa hu kai kadai ka duba can ka duba can wa akhuzu talaba bi tadarruji ka nemi ilimi daukan ilimi da bi da sanda da hawa hawa mataki mataki ba kai tsaye ba in fikihu ne zaka fara ga littafin da za a fara daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan haka in hadisi ne haka in nahawu ne haka in sarf ne kowanne ka bi shi yadda malamai suka tsara da tadarruji da kaɗan kaɗan ba baka yi na ƙasa ba ka zo ka ɗauko na sama ka ɗauko na saman shi wanda da wannan har abada ba ka fahimci ba karatun قال الله تعالى الله مدوكين سركي يجمع النبي شو قرآن فرقنا ولتقرأه على الناس على مكز ونزلناه تنزيلا القرآن ne mun rarraba shi don ka karantawa mutane shi akan lokaci kaɗan-kaɗan tadarruji kenan kuma mun sauko shi saukowa ƙala ta'ala Allah da yake cewa wa ƙala lazina kafaru kafirai suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a sabko mishi alqur'anin a jumla ɗaya ba kai tsaye a sabko shi ba tare da ciccirawa ba aya aya ko sura sura sai Allah ya ce kazalika haka muka ga dama linisbita fi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka waratallahu tartila ko mun karanta shi karantawa nan gurin Allah maɗaukin sarki yana da ikon ya sauko ma annabi Qur'ani kai tsaye gaba ɗaya kuma ya fahimta kuma ya hardace amma ya ga damar ya sauko shi kaɗan kaɗan don ya koya mana wajen ɗaukan ilimi kaɗan kaɗan ake ɗauka ba jumla ɗaya ba a kwashe shi وقال تعالى الله yake ce allazina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi haƙiƙanin karantawa fa amma maka umurul la budda min mura'atiha a gaban ka dalibin ilimi akwai wasu lamurra wanda ba makawa ka kiyaye su fi kulli fannin tadlubuhu cikin kowane fanni da kake nema na farko hibzu muftasarin fihi ka hardace takaitattun cikin shi littattafan da muke na fikihu masalan ahadari ishmawi izya risala duka wannan muktasarat ne wanda dan har da cewa dan rikewa aka yi su kana rike su ne so mudawwalat in manyan masu mujallada sai su zo cikin sauki kana zuwa gare su ka san komai a cikin su na biyu dabduhu ala shaykhin mutqin ka har da ce shi a wajen malami kwararre malami wanda ya san fannin na uku adamul istighal bil mudawwala kakka shagarta da manya-manyan littattafai masu mujalladat wata fariƙin musannafati qabla dabdi da kuma rarraba manya-manyan wallafe-wallafe kahin ka har da cewa itiqani da asali kahin ka kware da asali dole in fiqhu ne masalan ka kawwani ka karanta na kasan nan adari shamawi izya risala askari muktasar da da in su in ka karanta wancan mudawwalat in su aljami'u li masail almudawwana wajen mujallar 12 fiqhu malikiya at-tafsira ta al-Imam al-Lakhami mujallal wajen goma sha biyar dukkan su zaka karanta kuma ka fahimta ka gane saboda asalin mas'alar dama duk ka gansu a can baya kawai nan ƙarin sharhi ne da ƙarin kawo sabanin malamai cikin malaman maliki to amma inda a ce baka yi wancan na ƙasan ba zaka je ka ɗauko wancan ko ka iya larabci ba abin da zaka fahimta a cikin su na hudu la tantakil min mukhtasarin ila akhar bila mujib kada ka cira ta daga wani takaitaccen littafin zuwa ga wani daban ba tare da dalili ba kana yin ahadari baka kammala shi baka ce bari ka je ishmawi ishmawi baka kammala shi baka ce bari ka je izziya in kana yin haka nan har abada baka fahimci ilimi ba fa haza min babu dajir wannan shine baban kashin hakuri rishin hakuri kenan cikin ilimi na hudu na biyar iktinasul fawaid wa dawabit ilmiya ka rika kokarin tsintar fa'idodi da kuma ka'idodi na ilimi duk abin da malami ya faɗa na fa'ida na wani abu mai mahimmanci to ka yi ƙoƙarin ka ribace shi ka samu takarda ka rika rubucewa kana haƙashewa na shidda jam'un na fusil ɗalib wa taraki fi ka haɗa ranka saboda neman ilimi da kuma hauhawa a cikin shi wal ihtimamu taharruku litahsil kuma da himmantuwa da konuwa saboda neman ilimi wal bulugu ila ma fawqahu da kullun kana gurin ka kai sama da yadda kake hatta tafi da ilil mudawat haka kai zuwa ga manya-manyan littattafan bisa bilatin wasaka ta hanya wadda take lahiyayya wadda in ka je babu wani shirman da zaka yi amma irin wanda bai yi ba na kasan zai je gaggabo na sama to shine zaka gani kullum ko malami ne cikin wa'azi ko cikin wannan zai ta kawo abubuwa na shirme wanda ba haka suke ba me yasa saboda bai bin ilimin a mataki ba har ya kai karanta wa'ancan kin ya je ya shige su in suna faɗa wasu abubuwa bai gane su za su faɗi wani abu daban suke ne shi abin da zai fahimce shi daban وكان من رأي ابن العربي da daga cikin ra'ayin al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki wa malamin Maliki ne rahimahullah ta'ala mai littafin ahkamul Qur'an tafsiri mai mujallad 4 rahimahullah ta'ala yana daga cikin ra'ayin shi yawa Allah ya khalu talibi fi ta'limi bayna ilmaini kada dalibi a wajen neman ilimi ya hada tsakanin ilimi biyu wa an yuqaddima ta'lim al-arabiyya wa shi'r an so ya gabatar da karantar larabci na hau da sarf da balaga da adab da sauran so shi'r da waƙe-waƙe da hisabi da ilimin hisabi summa yantaqil minhu ila al-qur'an sannan ya cira ta zuwa ga fahimtar al-qur'ani fahimta shi ba a karatun shi ba da harda amma wajen karantawa farkon da abin da ake fara shine qur'ani lakin ta'aqabahu ibn khaldun bi anna al-awa'id la tusa'idu ala hadha sai dai ibn khaldun ya biyo bayan shi ya mishi raddi kan cewa al'ada ba za su taimaka ma wannan magana da yake faɗa ba wa annal muqaddam huwa dirasatul qur'ani wa hifzi abinda ake gabatarwa wajen neman ilimi shine karatun qur'ani da harrace shi li annal walada ma dama fil hijri saboda yaro matukar yana cikin gida yanqadu lil hukum yana mai kauya ga hukunci fa iza tajawaza buluga idan ya wuce ba ya kai balaga sa'uba jabruhu to yana da wahala a dimke shi yana da wahala tun kafin yaro yana karami yana cikin gida za a matsa mashi karanta qur'ani da harrace shi amma daga ya balaga abin da ya sama da balaga yana da wahala a ce abin da bai saba ba a dora shi akai amma al-khaldu fi ta'lim bayna ilmayn fa aksar amma a cakuda tsakanin ilimi biyu ko sama da haka fa hadha yaqtalu bi ikhtilafil muta'allimin fil fahm wan nishadi wannan ya sha bambam da sha bambam kin ɗaliban ilimin wajen fahimta da kuma nishadi wani zai gama fanni duka da dama kuma ya fahimce su wani kuma dole sai guda ɗaya wa kana min ahli ilmi man yadrusu al-fiqh al-hanbali cikin malamai akwai wanda yake karanta fiqhu a cikin mazhabin hanbaliya cikin zadul mustaqni da mutadin wanda na yan farko ne wal muqni ilma ba'dim da littafin al muqni wanda bayan shi yake lil khilaf al mazhabi na sabanin mazhabat ta hanbaliya sun malmuguni sannan almuguni na ibnu qudama lil khilaf al ali saboda sabani na kololuwa na sama sama wannan na hanbaliya ne yake magana wala yasmahu li tabaq al ula an tajri fi dars saniya kuma bayyaba da dama wanda suke mataki na farko su zamna a mataki na biyu wa haka za haka nan yake tahiyar da tsarin ya daf'a lit tashwish dan tunkuɗe tashwishi da rarraba musu tunaninsu to wannan yana ana iya tsaya wajen wa'alamkin wannan الصفحة عشرون لشد عنك